sanati makiyatun waya kamsuna ayya wannan sura ne mai bayanin mala'iku wanda Allah yake aiko su da iska eh an sauke su a garin makka tana da aya hamsin daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal mursalati urfa Allah ya yi rantsuwa da mala'iku mursalati arriyawu masu aiko isko kai mutattabiyatun abibiya ka ka arbal farfi kaman kofutan doki ya tulu baru bara shahi yana biye da shashi irin waɗannan Allah ya yi rantsuwa da wannan isko kai fal'asifati asfa fal'asifati Allah ya yi rantsuwa da iska wanda mai tsananin tayi shine asfa mai tsananin tayi ayar yahu shari da iska mai tsananin tayi Allah ya yi rantsuwa da ita wannan shirati nashra Allah ya yi rantsuwa da mala'iku masu ɗaiɗaita ruwan sama wasu su kai gabar wasu su kai kudu wasu su kai arewa wasu su kai yamma wasu su tada iska su daidaita su raba nan su raba nan wannan mala'iku Allah ya yi rantsuwa da su farfarikati farka Allah ya yi rantsuwa da mala'iku masu rarraba ayoyin alkur'ani su raba zaka a alkur'ani za a raba tsakanin gaskiya da ƙarya da tsakanin halal da haram Allah ya rantsuwa da ayoyin alkur'ani masu raba tsakanin ƙarya da gaskiya falmulkiyati zikira Allah ya yi rantsuwa da mala'iku masu haɗar da wa'azi ga annabawa ai al mala'ikatu tanzilu bil wahyi masu saukar da wahayi ila lambiya zuwa ga annabawa wa rasul da manzanni yulqawna al wahya suna haɗar da wahayi zuwa ila al umami zuwa ga al ummatai uzran aw nuzura to ga dalilin rantsuwan nan Allah ya faɗa itizaran mutum yana da hanzari ne aw nuzuran ko hanzari izaran wal inzari min Allah uzran hanzari aw nazaran ko alwashi izaran wal inzari min Allah wa bi iradi ay zalla ay nazar da la yafa uzaran shine hanzari in ma mutum yana da hanzari to fa a nan duniya kai maganin hanzarin naka idan da wani alwahi ka dauka fa maza ka cika fa tayin kiyama ba za ta jira ka ba alƙawari aka yi lokaci ya kusa in ji Allah eh inda hanzari to ba a nan ne duniya a lahira aka je ba maganin hanzari yanzu kake da daman tuba yanzu da kake da daman bin Allah yanzu kake da daman barin mummunan aiki Allah ya ce mun ga mun baka dama inda hanzari na zaka tuba ka daina Allah ya ce a yanzu ake da daman haka akwai alkawarin da ka ɗauka alwashi zaka cika Allah ya ce a yanzu kana duniya kake da daman cikawa idan an je can fa hanzari ba za a karba ba alkawari ka ce na yi zan cika ba in an je can fa ba magana dan Allah ya ce inna ma tu'aduna inna ma tu'aduna lawaqi Allah ya ce alkawarin da muka yi na cewa lalle za mu yi tayin kiyama mu azabtar da wanda bai imani ba fa lawaqi ne aukuwa ne la mahalata ba makawa in mutum zai gyara ya gyara in ba zai gyara ba alƙawarin da muka yi Allah ya ce ga ta nan ta kusa zuwa saura kaɗan ya rage.
fa idan nujumu dumisat amma idan kana so ka gane ranar ya kusa to fa idan najmu duk ran da ka waye gari kaga tauraro baya haske Allah ya shafe hasken tauraro to alƙawarin ya cika inji Allah muhinu ruha a ranar za mu shafe hasken ta in dai kaga ba ta haske to alƙawarin da muka ɗauka inji Allah ya zo.
wa idan sama'u furijat duk ran da ka ɗaga kanka kaga sama ta yi crack eh abin da ake nufi da crack kaga ta tsage ta tsage ta tsage ran da kaga ta sama ta yi faso ta ko ina to mai aukuwa ya auku saboda a ran nan mala'iku ne za su sauko kofar yayi kaɗan in ta kofa za su sauko yau wani mala'ika zai sani yawan su ya kai da za ka ɗauka ƙasa ɗaya kamar nan ka tayi da shi sama wannan ƙasan zai ƙare wani mala'ikan bai sauko ba to ran da abin ya faru crack za ta yi ta kowace kofa za ga mala'ika suna dira a duniya to Allah ya ce in dai zama ta yi crack ta tsage Allah ya ce to fa ran nan mai aukuwa ya auku hurjat wa idan jibalu nusifat ran da kaga dutse ya zama kaman hayaki yana tahi sama to ran nan Allah ya ce mai aukuwa ya auku wa idan rusulu uqitat wa idan a wannan yayi inji Allah rusulu manzanni uqitat ai jama'at li waqatin an tara su a wannan lokaci an ajiye musu lokaci Allah ya ce mai aukuwa ya auku na li ay yawmin ujilat li ai wai wannan rana ne ake gaya ma li yawmin azimu girman ranar ne Allah ya ce ran da za a yi wannan yawman ujilat li shahadati ala za su yi gaggawa su annabawa a zo su ba da shaidan al'ummansu ala umamihim bi tabligi sun isar da aike na liyaumin lifasal wannan rana ko ka santa ko baka santa ba Allah ya ce rana ne na raba ƙarya da gaskiya yawmal fasalu rana ne na raba hukunci a ran nan za ga malami a wuta almajiri a aljanna a ran nan za ga uba a wuta ɗa aljanna mace a wuta miji aljanna kowa zai ga sakamakon abin da ya dace da yi liyomin fasal rana ce wanda za a raba hukunci kowa ya gama ko masa Allah ya ce dan yasa aka yi wannan rana ta huli sha'ani akwai girman sha'ani Mm.
wama adraka ma yawmul lifasal wai Allah ya ce wa ya sanar da kai ne ya sanar da kai ranar raba ƙarya da gaskiya ne ne na'am ويل يومئذ للمكذبين wannan rana Allah ya ce kalimatul azab yau mai izin lil mukazzibina masu ƙarya azaba ta tabbata gare su yasa Allah ba ya son ƙarya in dai mutum mai ƙarya ne yake bauta wani Allah ba Allah ba zai gamu da bala'i duk wanda kuma al'adarsa ƙarya ne a ran nan Allah ya ce mun masa tanadi saboda haka mutum mumini ya daina ƙarya ka daina ƙarya in ka faɗi magana an yadda an yadda in ba yadda ba shikenan duk maganar da sai da ƙarya za a gyara ta to ba za ta gyara ba ai maganar da gaskiya bai gyara ta ba ya za a yi ƙarya ya gyara ta ba za ta gyara ba in dai magana ce ba a gyara ta da gaskiya ba sai an yi sinadarin ƙarya to ko ya gyaru ai sai ya lalace yi mana in amma idanun mutane ya gyaru abun Allah zai rusa magana ko me amfanin ta ita ƙarya ta riga ta tafi Allah ya ce mun ɓata ta babu wani abu da ake magana a wannan rana sai gaskiya to saboda haka dan mutane su yarda da kai ka dinga yin ƙarya wallahi ba za su yarda da kai ba eh dan ka ce a ce kai na kirki ne ka dinga ƙarya ba za ka zama na kirki ba dan a so ka kana ƙarya ba za a so ka ba me ya kamata a yi ka bar ƙarya kurin ka riƙi gaskiya in ko ba ka riƙi gaskiya ba ƙarya ka riƙe Allah ya ce akwai ranar da za ta zo ita ƙaryar za ta daina amfani ran da ta daina amfani kai kuma ita ka riƙe ina ka je sai ka je inda za a kai ƙarya to yi ne Allah ya ce wailan yau idan lil mukazzibina me Allah ya faɗa ne ga ta nan alam nuhliki alawwalin wai Allah ya ce ba mu ne muka halakar da jama'an farko bane ba ka da labari ka zo mutanen annabi nuhu mana duk inda ake so su kai da dukiya sun kai inda ake so su kai da ƙarfi sun kai amma ba su guje wa Allah ba Allah ya murƙushe su Allah ya ce ba mu muka halakar da su bane na'am ثم نتبعهم اللاكرين ba ka da labari ne Allah ya ce ba ka ma- ka manta ne mun mun bar mutanen fir'auna ne bayan mun halakar da na farko mun bibiye su da na ƙarshe Allah ya ce ina su fir'auna mun aika su lahira dan dole to saboda haka Allah ya ce yanzu ba za ka yi izina ka yi lura da abin da ya faru wa'ancan da wa'annan ba kai ma ka gyara halinka in ji Allah mm.
كذلك نفعل بالمجرمين kenan na yanzu ma Allah ya ce idan ba ku daina ba yadda muka yi wa na farko muka yi wa na ƙarshe kuma abin da ya same su wallahi Allah ya ce in ba ku tuba ba sai ya same ku kazalika na fa'alu haka za mu aikata bil mujrimina ga kafiri wanda yake bin Allah in ji Allah mm.
ويل يومئذ للمكذبين wannan kalimatul azaba yawma idan a wannan rana ya tabbata ga masu ƙarya mm.
ألم نخلقكم من ماء مهين Allah ya ce wai kana nuna alfahari kana kai wani ne waye kai Allah ya ce ka manta yadda muka yi ka alam na kaluku mu muka halice ka fa min ma inda ruwa mahinin walakance ce wanda ko a rigan ka ba a so ka gani shine mani da me aka yi ka waye kai inji Allah ya ce da ruwan mani fa muka yi ka fa mu ce ka bi mu kuma kana jayayya da mu inji Allah ba da dutse muka yi ka ba ba da karfe muka yi ka ba ba da kayi muka yi ka ba da ruwan mani walakancaccen ruwa fa Allah ya ce muka yi ka ka tana da farkon ka ko mu ce ka bi mu Allah ya ce har kana da ta cewa فجعلناه في قرير مكين wannan ruwa baka sani muka jefa yi fi kararan a matabbaci mai kinin amincacce shine mahaifar uwa harizin karare wa huwa ramu ita ce mahaifa إلى قدر معلوم Allah ya ce muka barka a wannan mahaifa ila kadarin zuwa gwargwadon lokaci malumin sannan ne wata tara da kwana tara iya inda muka ajiye ka a wannan guri lokacin wata tara ne da kwana tara muka fito da kai duniya فقدرنا Allah ya ce muka kaddara ka ala zalika ka zauna gwargwadon lokacin da muka so ka zauna lokacin da uwarka za ta haife ka ko ba ta so sai ka bar cikin ita dan dole za ta haife ka kai ma dan dole za ka fito can din ma da muka ajiye ka ba wai kai ka so ka zauna ba mun ajiye ka da lokaci rubutacce lokacin yana cika dole sai ka bar gurin kuma ita ma dole sai ta haife ka to yadda ka zo duniya haka kuma dole za mu aika ka lahira to saboda haka Allah ya ce daraja ka kurin ka bi mu fa ni'mal laqadiru ma adalla Allah ya ce mu ne muke kaddarawa mu muke da iko ba wani ba ويل يومئذ للمكذبين amma kalmatul azabi ta tabbata a wannan rana ga mai karyata abin da muka faɗa bai bada gaskiya ba ألم نجعل الأرض كفاتا Allah yake kun manta da duniya ba ƙasa alam naj'al al arda mu ne muka sanya wannan ƙasan ai ai ka sadari kirji ka fita aje ma'ana ram ramata muka hada ta guri ɗaya kifatan muka yi ta baran nauyi gata nan Allah yake muka muka yada ta na'am أحياء وأمواتا ayan ala zariya Allah yake da muka yi ƙasan muka ce ku zo anan za ku rayu ala zariya ku rayu a bayan ƙasa wa amwatan fi badin ya idan kun mutu ku koma cikin ƙasa Allah yake dan wannan muka yi ta ƙasar Mm.
وجعلنا فيها رواسي شامكات wannan ƙasa da muka yi ta inji Allah ya ce da tana tangar tangar ta ki tsayawa ɗaya waje Allah ya rawa sai muka jefa fa mata duwar wadi shami katon jibala murtafiyat Allah ya ce muka zai da ita da haka ba muka zai da ita ma ƙasan daga mun cire duwar wannan ita ma ba za ta tsaya ba inji Allah wa asqaina ku وأسقيناكم ماء kuma فراتا sannan muke shayar da ku ruwa mai daɗi ko na kogi ko na sama Allah ya ce mu muke muku wannan fa duk wannan ni'ima da na muku ai ba za ku gode ba jama'a Mm.
ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce idan kun ce ba ni bane kuna gugunki zai iya haka babu to ni ne na muku to me ya kamata ku yi? Allah ya ce ku bi ni kurum wailan kalimatul azaba yawma idhan lil mukazzibina Mm.
إن تهبطوا إلى ما كنتم به تكذبون amma inda legu ku tafi ila ma kuntum bi min al azabi ga abinda ko kasance na azaba to kaje kuna kare ta alayira haka za a faɗa sai an kama kafirai Allah ya gama tsare su kaf na muku kaza na muku kaza nayi kaza kace Allah kai mun yadda to yaya kuka ki mun biyayya sai kafiri yayi shi to tunda kun yi duk da haka ma mun girmama ku ai Allah ya ce ban bar ku ba akwai gidan da za a kai ku in daliku ila ma kuntum bi tukazibuna ga gidanku can saboda adalci na Allah sai a tafi da su Allah yana gama maganan babu gabaniya sun kama mutane dama umarnin Allah ake ji a tafi da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari ku ji irin gidan da aka musu tanadi انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب da farko sai an tafi da su inuwar wutan jahannama idan ta murda fa ta kai girman ƙasar Nijeriya nan igiyar igiyar hayakin kurin ta yi baki kirin kamar ƙasar nan kurin sai a ce to a dosar da su inda inuwar nan take ba inuwa ba ce ta zama inuwa ce ta hayaki yadda ana wani gobara ka yi kallo ka ga in inuwa ya marda inda a tara taya kamar na mota dubu ɗari a banka masa wuta ka ga ya kama yaya hayakin yake wannan bai kai miliyan sau miliyan ba na jahannama irin wannan hayakin sun yi harshe uku sun murda sun murda sun murda sun yi sama wutan tana karkai Allah ya ce da su a kai su inuwar wannan wannan hayakin to dama ba inuwar ake nufi ba daga an ce inuwar hayakin wutan ake nufi kaji lamarin Allah eh inda li ila zillin zi salasa shu'ab huwa dukanu jahannama ku duba shari idza irtafa irta ibtaraka salasa firqatan li azmati saboda girman hayakin jahannama gugugugugu da nan idan yayi hayakin ya tashi saboda girman wutan hayakin gida uku yake rabuwa karkayin jahannama take to sai a ce a kai su inda karkayin inuwan wannan hayaki ya Allah ya faɗa لا ظليل ولا يغني من اللهب la zalilin kaninin zillihim min harrina shi inuwan hayaki ba wani sanyi ne da shi ba shi hayakin ma kai mutum yake to inuwan sama me dadin sa la zalilin Allah ya ce ba wani jin dadi wala yigni shi inuwar hayaki baya wadatarwa anil lahabi gabarin ruruwan wutan Mm, inuwar baya maganin zafin wutan aiko shi ma inuwar bala'i ne inna إنها ترمي بشرر ai daga كالقصر an kusantar da kafirai za a shigar da su inna haka ga ta jahannama tarmi tana jiwa bi shararin da tartsatsi ko ma ta dayar mi abin da yake tarbe kal kasar kaman gini eh ba ana makera wuta yana faral faral ba to idan jahannama yayi faral din nan kaman gauron dutse girman girman abin yake haka bab sai je ba kaman kilomita 50 nan ma ya je ba kaman da na za ka gani tis ya tafi wannan tartsatsin ne kurin kafin ma a yi ga wuta kalkasari kamar wani babban katanga haka tarzan jahannama yake fita eh kafin ma kai mutum wuta tarzan ma yana tayi sama la hawla wala quwwata aya wannan tarzarin kwaya ɗaya idan an je hoyi nan duniya jilalazi har saman bakwai sai ya narke narkewa zai wai ba wani maganar kuna ba gaba dai duniyan nan wannan furin daya in ya taba duniyan nan bilalazi duniyan nan sai ya zama kaman ba a yi shi ba kaman ba a yi duniyan nan ba ai wutar da kuke gani ba karamin bala'i bane ba wannan wanda muke amfani da ita ma kun san sanadiyar anaba adamu ne ba zai dafa kayan abinci yake bukatan wutan sai jibril ya je tambayi maliku a baya wutan da adam zai amfani maliku ya ce wuta wuta wuta za mu bayar a fito da hi duniya ya ce ai ba za ta zauna ba jibril to Allah ne da ya ce ya ce haka koma gurin Allah wannan wutan ba za ta zauna ba ta fi ƙarfin duniya wane ita sai tambaya ya ce to a baya kamar ya ce to ka tambaya a baya kamar gwargwadon dibino ya tambaye kamar gwargwadon dibino ya ce a'a in na baka duniya saman bakwai da ƙasan bakwai za su narke gwargwadon dibino ai ba zai yi wa duniya ba to a tsagen dibino ya ce ba zai yi ba ya ce to a baya kamar ƙwayar doya abin nan ƙwayar dawa ya ce wallahi idan na baka wutan jahannama kamar ƙwayar dawa saman nan sai ta sandare ta narke ruwa ya daina zuba ƙasan nan sai ya dankare ya daina fidda tsare to kamar yaya aka ce a bayi dai kamar ƙwayar zarra ƙwayar zarran nan kuwa wata ƙwaro ce zarra saboda ƙanƙantarta take yin ƴaƴa a gidan idan mutum ran da za ta ƙyanƙyashe sai a murza ta in kana jin gaigaye ka murza ta tashi kun san wani abu da ake kira komayya kun san komayya ya ko to kun taba ganin kwayar komayya akwai kwayan ai yana ƴaƴa birasa jaja to wannan ƴaƴan birasan ɗaya ka raba yi kamar gida ɗari bai kai zarra ba bai kai zarra ba to irin wannan aka bai wa jibrilu ya je ya wanke yi a kogi guda saba'in a rage ƙarfin kogi kogi saba'in aka wanke aka wanke aka rage karfin wutan sannan aka kawo aka ajiye a dutsen arfa sai da dutsen ya narke ya zama man shanu hayaki ya tayi sama wannan zarran ya huda ƙasan farko ya huda ƙasa na biyu sai da ya fice ƙasan bakwai ya haɗu da jahannama ya tsaya wannan na duniyan hayakin wancan ce muke amfani da ita saboda haka shine Allah ya ce inna ha ترمي بشرار كالكسر كأنها كأنه كأنها كأنه كأنه جمالات صفر كأنه والله إذا كجنتا كي كاتي جمالات راقمي صفر ما يفتفت فيها ياتي ولو لي في الحديث شرار النار كاغا ترزن وتا أسود بقي ne kalkir wal arba larabawa su sanne suwadul ibn bakin raƙuma suna ce masa safarin lishobi sauduwa saboda bakin yare ne bi safarin da farfarin faƙila safarin fil ayat a aya suwa da lama zakara wakila shararin jam'i ne na shararin na wailun wailun yawma idhin lil mukazzibin wailun karin wajen jahannama ya tabbata yawma idhin a wannan rana lil mukazzibina ga masu kareta wannan azaba ba su yi imani ba hadha yawmu la yandiqun kaza kun ga wannan ranar ta kiyama to ana gaya muku rana ce fa yau malayin ɗiguna ba mai magana eh kowa yana kallon kowa magana ba sai da dama ake yi ba ai bi shayin ba wanda ya sai magana da wani abu ba ka da daman wannan kai dai ka san an tsaye da kai sai dai ka saurari abin da za a yi da kai wala yuzanu lahum fayatazirun wala ba wanda za a masa izini fa ya tabiru ne ya kawo hanzari ba sai ma izini ba ka ce ga dalili to izinin ma ba za a maka bare ka kawo hanzari wailun yawma idhin lil mukazzibin wannan kurin wutan jahannama ya tabbata yau ma izin a wannan rana da wanda suka karyata ba su gaskata wannan rana ba
hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin Allah ne ce hadha yawm kun ga wannan rana na tayin kiyama yawmul fasli rana ce ta raba hukunci jama'a na kun za mu tara ku aihul mukazzibuna ya kuma su karyatawa daga wannan al'umma wal awwali ne da mutanen farko gaba ɗaya Allah zai tara su a guri ɗaya yayi hisabi fa in kana lakum kaidun fakidun Allah ya ce fa in kana lakum kaidun idan kuna da wata dabara ta iji azaba a kanku fakidu Allah ya ce to ku yi dabara ku aikata abinda Allah zai bada umarni to inda wani mai dabara ya ga zai iya hana wannan azaba ga ta ita kuma ga azaba ga azaba ga ranan fakidu inda dabaran ayi in babu kuma gaba kaɗan za a shiga wuta shikenan kafirai za a ce to a duniya mu azaba ya zo ba kana da dabara ba kana kakkarewa Allah ya ce to inda damar dabaran ga ta ai shikenan ba ma kirki ba dabara ake nufi da kiduni guda biyu ne fa ba lu ko aikata mm.
ويل يومئذ للمكذبين wailan kwarin wutan jahannama yau izin a wannan rana ina mukazzibina ga wanda ba su gaskata abin da Allah ya zo da shi ba إن المتقين في ظلال innal وعيون mutaqina amma wanda suka ji tsoron Allah suka bi Allah fi zilalin suna cikin inuwoyi na itace wa uyunin ga idan dana ruwa mai babugowa mm.
وفواكه مما يشتهون wawawaki Allah ya ce ga kayan marmari kala kala kala kala mimma ya tafi daga abin da mutane suke marmari Allah ya yi tanadi tun kafin wannan rana mm.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Allah ya ce kulu ku ci wai rabu ku sha hani'an muna taya ku murna bima kuntum ta'maluna wannan abin da kuka aikata ne da dangane da yi wa Allah biyayya Mm.
إنا كذلك نجزي المحسنين inna mu inji Allah kazalika haka nan kama jazzaina lil muttaqina kamar yadda muka saka masu tsoron Allah najazi muke sakayya al muhsinina ga wanda ya kyautata Mm.
ويل يومئذ للمكذبين wailan kwarin watan jahannama ya tabbata wannan rana ga masu karyata ba su yi imani ba كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون kulu Allah ya ce ku ci gaba da ci ku kafirai wata mata ku ji daɗin ku a rayuwa ku ta duniya ƙalilan zamani ne yar kaɗan ka ji gaya a nan duniya zamani ce yar kaɗan inna kun mujrimu na kuɗin nan mujrimai ne gaba kaɗan za a mai da kugun Allah sa ku a wuta mm.
ويل يومئذ للمكذبين wailan kwarin wutan jahannama ya tabbata yau ma izin a wannan rana il mukazzibina ga wanda ba su gaskata abin da Allah ya faɗa ba وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون wai za ƙila launi yayin da aka ce da su a nan gidan duniya irka'u ku yi sallah la yarka'una la yasalluna ba sa sallah kuma Allah ya ce dole sakamakon su ya zama wuta Mm.
ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce wailan kalimatul azab yau mai zan a wannan rana lil mukazzibina ga wanda suka karyata Mm.
فبأي حديث بعده يؤمنون Allah ya ce wai jama'a zan tambaye ku fa bi ayi hadisin yanzu bayan qur'ani wanda zance zan kawo muku ne ku yi imani duk wannan zancen da aka gaya muku an gaya muku an gaya muku fa bi ayi to wannan zance kuke so bayan qur'ani wanda za ku faɗa ku yi imani duk wanda bai imani da qur'ani ba qur'ani bai sa yayi imani ba to da me zai yi imani to in za a yi imani Allah ya ce mun faɗa in ko ba ku imani ba to fa bi ayi hadisi wannan zance ne kuma wai ba da hu bayan qur'ani wanda za a faɗa ku yi imani dama ba ku da niyyar imani abinda za a faɗa an faɗa